داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وقال سبحانه وتعالى في هذا الصدد فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله التعذير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرج يخرجه عن حد الوقار انتهى كلامه رحمه الله فتبين من هذا أيها الإخوة الأجلاء أن توقير النبي, النبي صلى الله عليه وسلم يكون بكل قول أو فعل يدل على إجلاله وتعظيمه وتشريفه كالصلاة عليه والاكثار من ذلك واتباع سنته والذب عن دينه والسير على طريقه والترضي عن أصحابه وتعظيم شريعته والدعوة إلى ما كان يدعو إليه وبذل الغالي والنفيس في نصرة دينه ومحبته أكثر من محبة النفس والمال والولد صلوات الله وسلامه عليه فهذا هو سبيل توقير النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا وقد قام الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الواجب خير قيام كما يحب الله ورسوله كما يحب الله ورسوله ومات صلوات الله وسلامه عليه وهم وهو عنهم راض وبقي دورنا نحن في تحقيق ذلك التوقير والتعذير فماذا عسانا فاعلين نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sama da yadda ake kaunar iyaye da ƴaƴa wannan ta ajma'ina da mutane ka baki daya Allah madaukakin sarki yana faɗa lalle mun aike ka ya Rasulullahi domin ka zamanto mai shaida akan su ka zamanto mai albishir ga mutanen kwarai masu bin Allah subhanahu wa ta'ala mu'minai akan samun kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma kyakkyawa a makoma wa nadiran kuma ka kasance mai gargadi da kafirai da munafikai da masu sabon Allah madaukakin sarki akan samun kuntatacciyar rayuwa a nan ko da a zahirin su akwai jin daɗi sannan da kuma azabar Allah madaukakin sarki a gidan lahira Allah madaukakin sarki ya ce mun yi haka ne litu'minu billah domin ku yi ban gaskiya ga Allah madaukakin sarki ku yi imani da shi wa rasulihi kuma ku yi imani da manzon sa tsira da abokin sarki ya ce mun yi haka ne li tu'minu billah domin ku yi ban gaskiya ga Allah madaukakin sarki ku yi imani da shi wa rasulihi kuma ku yi imani da manzon sa tsira da aminci su tabbata a gare shi sai me bayan nan wa tu'azziruhu ku karfafi wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi aiki ya rage gare mu mu yan baya mun tarihi ya shaida waɗannan bayin Allah masu daraja sun aikata abin da za su iya aikatawa na ƙarfafan annabi tsira da mutu Allah su tabbata gare shi ya kira su zuwa ga musulunci sun shiga ya kira su zuwa ga hijira sun yi hijira ta dalilin addinin musulunci sun bar duk abin da ɗan adam baya son bari dukiya da ƴaƴa dangi da sauran jin daɗin rayuwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun bari Allah subhanahu wa ta'ala yace wa tu'azziruhu ku karfafu wannan manzo wa tuwaqqiruhu ku daraja shi ku girmama shi wato sabbihuhu sai ka ci gaba da magana kuma akan abin da ya danganci Allah madaukakin sarki shine ku tsarkake Allah madaukakin sarki bukuratan wa asila a farkon yini da kuma karshen sa Allah madaukakin sarki ya sake ambatan siffofin wasu bayi na kwarai yace fal ladina amanu bihi waɗannan da suka yi imani da shi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam wa azzaruhu suka karbabe shi wa nasaruhu suka taimake shi wajen isar da wannan addini na Allah madaukakin sarki da Allah ya dora mai wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu sannan suka bi hasken da aka saukar tare da shi ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubinan malaman tafsiri suka ce burhan hujja dalili da yazo muku daga Allah madaukakin sarki da zai isar da ku zuwa ga shari'a da neman yardar Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine burhan wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar da haske bayyananne sannan mai bayyana gaskiya malamai suka ce shine alqur'ani suka nazarci ayoyin alqur'ani da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ababe uku Allah madaukakin sarki ya siffanta ya siffanta su da cewar haske na farko addinin musulunci na biyu alqur'ani na uku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka yazo cikin alqur'ani da hadisi an siffanta ababan nan guda uku da cewar haske ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne kwarai domin shi ya haskaka wa mutane suka bambance tsakanin shi ya haskaka wa mutane suka bambance tsakanin duhu da shirka da kafirci da kuma haske na addinin musulunci sannan addinin musulunci haske ne mun san ba mutum ba ma zai iya suranta wannan rayuwar ba a ce babu addini na Allah madaukakin sarki a tunani ma abin ba zai yi kyau ba ballantana a zo a samu waƙe a ce babu addini sai a mutane don su rayu sannan a ce babu alkur'ani da shari'a shi ya kunshi yadda za a yi addinin shi yasa su fanta waɗannan ababe guda uku da suka fi komai a cikin wannan rayuwa addinin musulunci da wanda ya zo da addinin na musulunci da kuma tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ya ce idan ya zo duniya ya umarci mutane su bi akan wannan tsarin shine alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan da suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka karfafi Annabi sallallahu alaihi wasallam suka taimaki Annabi tsira da amsa Allah tabbata gare shi taimakon sa lokacin da yake raye shine mutum ya kasance tare da shi duk abin da za a yi a yi tare da shi a yi hijira tare da shi a yi yaƙe yaƙe tare da shi a isar da da'awa tare da shi a yi duk abin da za a yi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam baya raye kuma duk abin da sunnarsa ta kunsa da duk abin da addinin Allah madaukakin sarki ya bukata a yi tare da mutum shi ne mutum ya taimaki annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya sa malamai karkashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah bai kasance mai azabtar da da su ba alhalin kana cikin su an maka wannan alfarmai ya rasulullahi ba za a halakar da su kana kallo ba kamar yadda wasu daga cikin manzanni na Allah maɗaukakin sarki suka gani akan idanunsu yadda aka hallakar da jama'arsu. Tawalla anhu wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin zuwa karshen abin da aka ambata mana. Nabi Salihu, Nabi Hudu, Nabi Nuh, Nabi Musa duka akan idanunsu aka hallakar da jama'arsu amma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma wannan alfarmar. وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله بي كسانتي مي azabtar da su ba alhalin suna istighfari karkashin ba za a halakar da su ba ko ba za a musu azaba ba alhalin kana cikin su malamai suka ce lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye amma wannan sannan lokacin da ya bar duniya ma idan aka dauki sunnarsa ta zama ita ce haske ita ce jagorar rayuwa azabar Allah madaukakin sarki nan ma an aminta a daga gare ta Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ina al'umma ta musulunci za ta ci gajiyar kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye hayyan da kuma lokacin da ya bar duniya da sharadin in sun yi aiki in yan baya sun yi aiki da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sun kaunaci annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya zo a cikin sunna ba haka kawai mutane za su zo suna faɗa wa duniya cewar ga yadda za ka ƙaunaci annabi sallallahu alaihi wasallam in ba haka kai ba ba kai daidai ba bayan kuma abin da suka faɗa din kariya ne Allah madaukakin sarki ya ce wanda suka imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka karfafe shi akan wannan addini sannan suka taimake shi wajen isar da wannan sako na Allah madaukakin sarki ulaika humul muflihun suka bi hasken da ya zo tare da shi alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce waɗantaninka wanda suka yi waɗannan ayyuka هم المبطئون سوني وأن سكي فبربوا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله yana faɗa ya ce wannan ta'azirin da Allah madaukakin sarki ya faɗa waɗannan da suka yi imani da shi suka karfafe shi ya ce suna ne da ya tattaro nafsuruhu taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye sannan kuma ka taimaki addininsa lokacin da baya nan sannan ta'yiduhu karfafar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna ne da ya kunshi man'uhu min kulli ma yu'zihi ka kanje annabi sallallahu alaihi wasallam a barin duk abin da zai cutar da shi duk abin da zai taba daraja mutunci na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ai kokarin tarewa yace wa tawqiru wannan kuma daraja wanda Allah madaukakin sarki kiram bi wa manzon sa tsira da aminci tabbata gare shi yace ismun jami'un li kulli ma fihi sakinatun wa tuma'ninatun min min al-ijlal sunan da ya tattaro duk wani abu na nutsuwa duk wani abu na nutsuwar zuci da nutsuwa ta gabbai shine bambanci tsakanin sakina da kuma anina nutsuwar zuci da kuma nutsuwa na gabbai na girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace sunan tawqir ya tattaro wannan wato duk abinda akwai girmama annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa idan akai an dace to amma sai ya zamu gano wannan abin akwai girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ko wannan magana akwai girmama annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ko wannan abin da zamu ya kunshi girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zamu zo mu ciro ba kawai wasu ne a cikin mu za su zauna su yi mafarki zo su faɗa wa al'umma ga yadda za ta girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga yadda za ta bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu koma cikin alqur'ani in kana son sanin Allah madaukakin sarki da inda ka ji cewa huwa allazi huwa allazi huwa allazi sifofin Allah zaka samu to wannan shine Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka koma cikin alqur'ani in kana so ka san wane sannan in kana neman ƙarin bayani sai ka koma cikin sunna ta manzo tsira da aminci su tabbata a gare shi duk yadda za mu yi wannan addinin daga farko har ƙarshe an koyar da mu addinin Allah ba shi da buƙatar ƙari addinin Allah maɗaukacin sarki baya buƙatar kuskure ma addinin Allah subhanahu wata'ala baya buƙatar faɗin mai faɗi aikin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora malamai shine sai bayani abin da ya shiga duhu su fito da shi abin da aka kunshe shi a cikin wani abu su sake fito da shi ga al'umma abin da ya yi nisa su kusanto da shi amma Allah madaukakin sarki bai baiwa wani mutum a cikin wannan al'ummar tamu ba al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wuri ya kirkiro wani abu sabo kwakwalwarsa ba ta kai ya kirkiro wani abu da zai iya tafiya daidai da wannan addinin ba Allah madaukakin sarki ya gama domin addinin ya fi addinin ya fi karfinsa addinin ya sha gabansa saboda haka sai ya zai iya zuwa ya yi abin da ya dace a ciki Allah madaukakin sarki shi ya halice mu ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ku saurara shin wanda ya halitta bai san hakikanin abin da ya halitta bane bayan shine al-latif mai tsananin tausasawa al-khabir mai laftawa subhanahu wa ta'ala saboda haka yana bayyana daga waɗannan ayoyi na alkur'ani da magana ta wannan babban malami lalle girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasancewa da duk wani fadi da kuma duk wani aiki da yake nuni da cewar wannan darajawa ce a gare shi kamar yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam tafarkin sa kenan da hanyar da ya rayu azzabbi an dinihi tunkude cuta da kuma baiwa addinin annabi sallallahu alaihi wasallama kariya idan mutum yayi wannan ya bi sunnarsa asairi ala tariqihi da kuma bin tafarki na annabi sallallahu alaihi wa sallam da digadigansa wa tarabbi an ashabi da neman yadda ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya zage su ko ya ci mutuncin su ko ya muzanta su bai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ta'zim shar'ihi da girmama shari'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallam shari'a ita ce hanyar rayuwa tafarki na rayuwa salo na rayuwa addinin musulunci suka ce abu ne a ciki akwai shari'a ya kun shari'a sannan akwai aqida akwai hukunce hukunce menene menene tsakanin ababen nan guda uku yana da muhimmanci ya sani aqida abinda mutum zai kudirta a zuciyarsa dangane da Allah dangane da manzon Allah dangane da halittu da Allah madaukakin sarki da suke tare da shi wato yaya musulmi zai yi tunani ya har zai hararo ubangijinsa sai hukunce hukunce su kuma su ne abin da suke hukunci akan motsi na bawa motsi na bawa maganarsa aikinsa da duk wani abin da zai yi da gabansa waɗannan su ake cewa ahkam sai abin da ake kira shari'a to duk waɗannan ababen kuma ya za a yi ya za a rayu ya siyasa za ta kasance tattalin arziki zamantakewa ilimi alaƙa tsakanin mutane wannan shi ake cewa shari'a Allah subhanahu wataala ya datar da mu duk cikin addinai da suke doron ƙasa domin addini dai ɗaya ne ma'ana cewa addinai saboda a bambanta tsakanin waɗancan na ƙarya da kuma addini na Allah madaukakin sarki amma addinin da Allah ya saukar wa annabawa guda ɗaya ne tun daga farkon su na farkon su wannan ƙarshe inna dina inda Allah al-islam addinin musulunci ya kunshi waɗannan ababen guda uku babu wani addini ko wani tabarki da yake da waɗannan ababen guda uku shi sa yanzu waɗanda suka damu mutane a cikin ƙasar nan duk abin da aka yi motsi sai su ce maka za a musuluntar da Najeriya inda za ka ɗau ƙasar ka ce musu gashi ku jagorance mu da aqida ta kiristanci karkashin addinin annabi isa da kuka yadda da shi bashi da bashi da wannan tsarin dole wancan tsarin da wasu suka zauna suka rubuta shi zai ɗauko don bashi da yadda za a rayu bashi da yadda tattalin arziki zai kasance duk bashi da waɗannan ababen amma musulmai cikin godiya ga Allah madaukakin sarki muna da ababen nan guda uku yanzu duk abin da ka baiwa musulmi akwai hanyar da zai sarrafa shi akwai haske daga Allah madaukakin sarki yadda zai gudanar kuma babu wanda ya isa tijaransa a cikin wannan rayuwa sai dai idan bai bi sahu na shari'a ba a nan ne wajen aiwatarwa ya kuskure amma ba akan shari'ar ta Allah madaukakin sarki ba alqur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yana daga cikin girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wato mutum ya hore duk abin da yake da shi mai tsada wajen taimakon addini da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan aka wani annabi sallallahu alaihi wasallam sama da mata da ƴaƴa da iyaye da mutane ga baki daya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa ajma'in imanin ɗayan ku ba zai cika su game da ƴaƴan sama da iyayen da kuma mutane baki daya rai da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam sun tsayu da wannan wajibin suka tsayu sun yi da musulmi wani ke fada